الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق إلى لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake dawowa da mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan zawiya ta tsamiya mai kaji nasarar godal wanda alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu inda muna na a cikin suratul waqi'a kuma jiya mun kwana a aya ta 26 a cikin wannan sura wanda ayo za mu tashi aya ta 27 a cikin wannan sura ta suratul waqi'a inda Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ashabul yamini ma ashabul yamin ubangiji maɗaukin sarki ya ce inda mun sani ya riga ya gaya mana cewa kuntum azwajan salasa to shine aka lissafin waɗannan kashi uku ɗin da za a kasancewa cewa ga asabiquna sabiquna ga ashabul yamini ga kuma su kuma ashabul mash'ama to shine yanzu za mu tashi akan su ashabul yamini din shine Allah madaukin sarki yake cewa ashabul yamini akwai kuma waɗanda suke masu littafin su da za a ba su a hannun dama ma ashabul yamini to shine Allah madaukin sarki ce ko ka san waɗannan da suke dinnan masu littafin su a hannun na dama kamar yadda aka riga aka sani can a cewa an faɗa cewa matsayin kamar ƙarin ta ake cewa ashabul yamini shine matsayin khabarun mutada'in shine ma ashabul yamini ko ka san matsayin su ko ma'ana girmamawa ne ga sha'anin su ai su ma ba kanana bane saboda a irin matsayi mai girma na tashi alƙiyama wanda Allah madaukakin sarki yake gwada ma halitta baki ɗaya girman shi da tsoratar da su wadan ganye da irin abubuwan da za su kasancewa a ciki to amma sai an gace yau mutum yana daga cikin waɗanda wani abu a wurin ai kai kasa abun ba karami bane ko cikin garin ku ne aka yin babban taro amma an gace kai kana ɗaya daga cikin wasu muhimmai cikin wurin akwai ba laifi ko a ce jiha ko gaba ɗaya ne misali ake yin wani taro kuma kai kana ɗaya daga cikin masu muhimmanci a wurin taron to balle taron tashi alkiyama ne ake magana fa shine ake magana cewa waɗannan ne to manya ne su suna daga cikin waɗanda suke masu girma a sahabul kaga abun ai ba karami bane ba to shi yasa yace ma ashabul yamini ko ka san so wane ne ko masu littafin nan nasu a hannun dama da za a ba su takardun su a hannun dama PC Dream suna a cikin inuwa inuwa ta magarya shajarin nabqi shine magarya wato bishiya kenan ta magarya wadda take amma makhdudin wadda wadda take abu ebe makaya mana da an ebe mata kaya babu kaya a cikin ta shine la shauka fihi ba kaya a cikin ta shi yasa wani bararbin kauye ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to manzo Allah sallama yace ita dai aljanna mun san da babu wani abu wanda yake mai cutarwa cikin ta to amma kuma sai dani na ja ambace wani abu mai cutarwa cikin aljanna kuma an ce cikin aljanna yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mina ne sai ya ce magariya ya ce magariya kaya gare ta shuka ta kai to shine to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a to amma baka ji Allah ya ce kuma ya ce mashi ya ce makhdudun ba ai ya ce wanda an kai wa kaya ba ta da kaya saboda haka ba yin nan bace yayi saboda haka ita ba ta da kaya ce to da haka aka ce duk inda wannan kaya take wanda an ka cire kuma daya ne a gare ta duk inda wannan cikin da kaya yake shi kuma dan dani a gare ta kuma kuma kada amince wato duk abin da za a ce wannan na aljanna ne ba irin nama ne na nan ba nan in ka lura magare mutanen duniya ba wata abu ce wanda aka cewa wani muhimmin mutum ya kula da ita bai tsashen ta ba a'a magariya nan ne kaga mahiyanci za ga yara ne da mata ka dan kokarin su dan shata misali irin haka da yawanci dai wani babban mutum bai cika kula da washan magariya ba to ita magariya irin ta aljanna ita ba irin wannan bace kamar yanda duk ƴaƴan itatuwan gaba ɗayan su da ake ta kirara wannan aljanna da muka yi a baya dukkan su gaba ɗaya ba irin nanan bane dama kowanne gaba ɗaya tun daga in ka ɗauko ka ce su mangoro ne ayaba ne gwaba ce mai duka ba irin nan ba ne tun da muna mun nan za ka ga akwai wahala cikin su na farko da in za ka yabo sai ka sha wuya wurin iba ko dai ka haurin ka kabowa kuma wani hawan ka garo ana haɗuwa da abubuwa lokaci a zuwa mace yi duk ana yi wani lokaci dole in ta ƙasa ne za a hau ta ƙasa ne za a nebu za a iba ta kaga dole za a rika samun menene za a samun kare da za a kakkaɓowa ko dutsen za a rika jehawa a jehawa a kuskure a jehawa da ke a samu dai a samu abin da aka samu sannan kaga sai an sha waya yabo nan duniya shi ko ta mun riga mun ji su cewa wajen aljannatai ne dani mun ji su kusa kusa yadda mutum ya kaso haka za su taho mashi kawai to ƴaƴan ma nasu daban ne suwa anan in zaka sha mangoro misali zaka sha shi amma dole yana da bawa wani ma dawa ci gaba bawan nashi ne kana bai ma shawo haka nan zaka dan eh bawan sannan sai ka sha shi wancan mai zaki to su duk kayan na aljanna gaba ɗayan su babu wanda adda bawa su gaba ɗaya duk ƴaƴan ba kawai iyaka dai sawa ɗaya ne za kai wakili shi kenan ba magana wai ka ce sai ka yi wahala wani kankar wani bawa jiki ko mina duk babu irin dabino ka gana sai ka sha abin ganka to sai ka cire irin dabino kana na jiya kaga duk ba iri ne da aljanna ba ba irin wannan ne ba saboda haka dabino na aljanna dabino ne mai taushi mai daɗin ci sannan ba magana wai ka ji wani ƙwallon ɗa a can ciki ne kawai za ka je wa gaba ɗaya ne shi kenan kurum ba ya da komituwan ɗaya ne na wanda aka ci ne kuma zaƙin nasu da duk daɗin nasu duk ba irin nan bane mun dai mu rigale mun jiya cewa ko da abin da yake munan namu a nan duniya mai za mai daci ne a nan namu a duniya to shi wancan na aljannan bai da dace shi aka bada misali da cewa ko da gona da mun ga sani munan ne an san dai gona wadda nan yara kuma su ji kwallo ko to irin wannan kwallon nan wanda kai to gara mana dinna wanda suka ibo suna wasa da ita to irin wannan ne to ita irin kaga dauci gare ta nan duniya to amma ita ta lahira ta aljanna ita zaki gare ta yadda kankana za ta yin zaki ita ma kana za ta yin zakin kuma zakin ma ba irin namu nan baɗin misali duk an wuce nan wurin duk da madan dai kawai irin abin gane kamar a ce photocopy ne na kaga ai ba yadda za a kace wajen din takardunka da photocopy a ce su zama ɗaya ba ɗaya bane ba to shi ma duk abin da za ka gani na nan duniya din ba mai kyau din bane ba a jabo ne annan ya amma mai kyau din yana can din ne insha Allah Allah ya tabbatar da mu ciki to shine yake cewa fi sidrin a cikin wannan magarya makhdudin wadda take abu ebe makaya la shauka fihi ba kaya a cikin ta sannan wa dalhin da kuma ayaba shine shajarul mauzi bishiya ta ayaba ita ma akwai ta mandudin wadda take ita kuma duk ciki take da yaya gaba daya shine bilhamin da yaya tana dauke da daya min asfalihi ila a'lahu tun daga ƙasa har saba gaba da yaya ne gaba daya kuma kaga ba karewa suka yi ba tun da nan ne zaka ga duk abubuwan da aka yi ba nan duniya lokaci gare su sai su kare misali yanzu kaga an ka ce mangoro lokaci gare da lokaci ya kare sai kuma baɗin Allah kai wanda rayuwa misali duk komi yana to suna su basu da lokacin in ka ebe ma wasu za su mutuwa shikenan to shine watan a wadarhin kenan da ayaba mamdudin wadda take tana dauke da yaya sannan wazillin akwai inuwa mamdudin wadda take miƙaƙƙiya da'imin kuma da mamma da ba ta yankewa anan kaga inuwa gushewa ta kai tunda yanzu kaga in ka zo ka zauna innuwa da an jima rana ta dago misali in kamar mukaddara a ce da sahin ka zauna sadda rana ta hito ka gani daidai inda kake din zanne cikin innuwa in rana ta gurgusu yanzu to nan gaba rana za ta kawo nan cikin wurin to amma ita ta lahira ba irin ba irin wannan bace ba shi yasa har ake bada misali ana cewa akwai wani yanayi na nan ya so yayi kama da yanayin na aljanna din shine yanayin bayan an yi sallar asuba haske ya hito ya game kowa ina din nan kamar rana ta hudu ka kula da kyau ko ana tsananin zafi na bazara daidai wanda lokaci shi yana da daɗi yanayin nashi sadda an ka bayan sallar asuba din nan rana rana a haske ya hito ya game ko ina da ko ina nan tas tun da su su haidan mana kamin rana ta bullo din nan zaka je yanayin wanda yake to an ka ce yana so ya kama da yanayin na aljanna ne ba wai shine ba ya da so ya kama ne an gane yawa to kaga ko shi din ne dai haka ce ai kaga dai ba lahi balle ba shi din bane ba yawa to saboda haka to shine yace akwai innuwa wata ki miƙaƙiya wadda ki kuma dawwamamma tunda ba rana da ai la yarawna fiha shamsan wala zam harira babu rana can din to balle ko a balle ko a ce a ta kore ita wannan inuwa da ake cikin ta ba tun da ma ko can rana ce ka kore ita wannan inuwa din to shine wazillin da inuwa take mamdudin miƙaƙiya da'imin madawamiya wa ma'in da ruwa waɗanda suke maskubin masu kwarara da yawa masu gudana kenan shine maskubin din ai jarin da'iman masu gudana a dawwame ba su karewa tunda mu mun sani ai ruwan mu nan ne suka karewa in rijiya ce an ka gina musamman misali kamar irin rijiya ganin ta hannu a hankali a hankali wata rana sai ga ruwa sun yi ƙasa sai an nemo wanda zai yi yasa ya yi yasan rijiyar sannan ruwa su ɗan dawo in ma ba su ba ne ko da ruwa ne na irin wannan riyoji na bohol da ake ginawa ko su ka gani ana samun suna ƙari wani lokaci ya samu matsala sai ga an kai yadda ba su ɗin su ma tun da wanda bohol na saba gani wanda wani bi sai an tsaya ɗan ya wusa na abu ga sannan ruwa su su to ana yi amma su na aljanna da yake magana su madawwaba ne babu yankewa shine wa ma'in maskubi kenan kuma kamar yadda muka sani ruwa ne waɗanda suke tatatu min ma'in ne gairi asinin ruwa ne wanda yake ba su da wata gurbata ba su da komai tas suke kai in ka saba shan faro nan ne ko wasu masu kama da haka to duk an wuce wannan wurin ba su bane ake magana ba saboda haka ruwan na aljanna daban suke to ma'in maskubin kenan wanda ba su karewa a kowane lokaci kuma duk inda mutum yake kamar yadda malamai suke bayani duk inda mutum yake ruwan suna tare da shiya duk inda kake in kana gence suna gehen ka suna tare da kai ba su rabuwa da kai wai ga ka bukace su zan ba su kusa to wannan kamar yadda ka san dai irin kaga duk inda za a cewa ana muhimmin taro dai na jama'a da mina kaga ai za ga son wuta ba su karewa wurin nan yawa ba su kowa gaba ne za ka isko haka da waya ka isko a ce dai ba ruwan na aji gaban mutane to haka su ma na aljanna su ma ba su yanki a kowane lokaci ga suna available akwai su to shine wa ma'in maskubin kenan wa fakihatin kathiratin sannan yace kuma suna da wa fakihatin da kayayyakin marmari kathiratin masu yawa wato shine kayan marmari dukkanin waɗansu abubuwa na 'ya'yan itatuwa kala kala daban-daban waɗanda mutum ya sani a nan duniya da ma waɗanda mutum bai ma san da su ba duk akwai su aljanna din don da tun da ta cikin ta dama fiha ma la ainur ra'at wala uznun sami'at wala khatar ala qalbi basharin qattu akwai shi abinda mutum bai taba gani din ba to saboda haka tunda haka ne da wanda baka taba ji ba da wanda baka taba gani ba to duk za a samu har wanda zuciyarka ma bata ba taba tunana maka akwai shi ba to za a same shi a cikin aljanna din to shine wa faqiyatin kathiratin da kayan marmari masu yawan gaske kuma kayan marmarin la maqdu'atin ba su yankewa shine bayan kaki bane fi zamanin a cikin wani zamani wala mamnu'atin ko ba a hana su bi samana a ce sai ka bada kuɗi ba haka bane ba shikenan su koyaushe akwai su kyauta ne ake baka ainihin ma cewa bai saman da kudin ma malamai suna cewa to su mai tashi jalalini ai ba ma haka ya kamata ya ce ba bishayin ya kamata ya ce eh wa lama munu'atin bishayin saboda an ka ce da kudi to ai ba kudi dai ka hana ka samu abu ba yanzu misali mukaddara a ce ba kudin bane an jiya na kyautar ne ba na sayarwa bane to ai kaga yanzu ba kudi da su hana maka bako to amma sai ya zama suna cikin daki kuma an kulle dakin da kwaddo kuma ba ma kulli kusa ai shi yana hana ka samu ko yawa ko kuma ya zama an yi wani kala shingi wanda an kewaye wurin wanda lalle yana kulle babu yadda za a yi dai a yabo sai tare da mukulla an zo an buɗe to kaga ashe bishin ya kamata a ce ba ba sai bisa manin ba kuku tun ba kuɗi ne ka hanawa ba saboda haka amma dai kuɗi shi ɗaya ne daga cikin su muga nan duniya ba za ka zo ka nemi wani abu na kayan marmari wani ba ko lemu ne ko mina ne ka taika shi haka nan kawai ba sai in ka ba shi kuɗi sannan sai waɗanda zalunci ne mutum zai yi amma in dai mutum zai bi ka'ida ka gani dole sai da kuɗin nan in ba ka da suwa ba za ka samu baki nan ba to shi yasa ce ba abun hanawa ba ne da kuɗi ya zama a ce sai in kana da kuɗi ba to sai ya zama da ma ko can din ba magana kuɗi ba ce dama an riga an yi an gama a nan duniya ne duk ake yin abin da ake yi din duk abin da mutum za yi na ibada tun daga salloli ne da sauran duk abin da za ka aikata wanda za su sa a kai mutum aljanna din to dukkaninsu gaba daya to nan duniya an riga an yi an gama ya an tahi lahira ba magana sallah can ba magana azumi ba babu wani abu wanda za a yi ba a komi kawai zanne ne ake iyaka dai mutum yana zanne ne yana yin wadare ne ta kaso kurin shi ne shi ɗaya ne kawai tunda duk abinda ka kaso shi za a yi kaga ai wadaren ka kaso ne ka kai ranar so da ka duk abinda mutum ya kaso shi ne za a yi saɓanin duniya wanda ba duk abinda ka kaso ba ne komi mulkinka da kuɗinka kana ji kana gani wani abu sai ga gare ka mukaddara ma ka ce kana gani ai kai in dai abu kuɗi ne ka hai ƙarfi ne tun da kuɗi kai ne ko to yanzu misali lahiya kuɗi na ba da ita balle ba su ba da ita sai ka ga mutum ga kuɗin ba iyaka amma yana fama da rashin lahiya da ya yawo asibitoci duniya ƙasashe daban-daban na turai na ina ina ina bai warke ba kuɗi ba su iya bashi ita Allah ne kawai ka ba da sun ya gara ma ya bashi ɗin kurum a shi kaga har gobe akwai abun da kuɗin ba su yi kuma ko da tsakaninmu ne da ne mutum ya gara ma in ya san abun da ya kai akwai abun da kuɗi ba za su saye shi ba sai dai alfarma kawai ganin mutunci da kima kullum za ta saka shi din ba kudin wane ba zai saka mashi ba to saboda haka amma to sai ya zama kaga alakhira a daban ne komi saboda haka wannan duk komi na ubangiji wa zai ga an tare da shi ne don dai waɗannan muna fatan Allah ya tabbatar da muwa a cikin waɗanda suke cikin wannan matsayi bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to shine la maqdu'atin wa la mamnu'a sannan wa furushin marfu'a na'am
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
a ubangiji maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa a don haka wa furushin akwai kuma shimfiɗu suna da shimfiɗu a cikin aljanna shimfiɗun marfu'atin waɗanda suke an ɗaga su ala sururin bisa ga gadaddaji na aljanna ɗin wato shine sai ya zamo shimfiɗu ne waɗanda na alfarma kamar yadda ka san koda a nan duniya za ka ga an shimfiɗu na gado kala-kala daban-daban masu tsada masu wanda koda shimfiɗar ita kaɗai wannan shimfiɗar ta gado an ka shimfiɗa za ka ji tana kwantuwa ita ɗai to balle an gama ta da katifa to shi ne ya ce to irin waɗannan shiɗu ne na alfarma waɗanda amma duk kala wadda za ka gani a nan duniya da duk laushin da za ka ji gare ta to ba wai magana irin ta lahira ba ce ba kamar yadda zai bayani gabata duk abin da za ka gani na niya jabin ne na akwai na niya saboda haka duk wata saƙa da wata shimfiɗa ko wata zanen gazon ne ko ta mina ne to ba wai kalar wacan bace amma dai ana ba da yadda hankalin mutum zai kama ne kawai ba wai ainihin wada ainihin hakikan abin yake ba to shine wa furushin da shimfidu marfu'atin abun dagawa ala sururin bisa ga daddaji sannan sai Allah madaukin sarki yace inna ansha'ana hunna haƙiƙa mu muka ƙagi matan nan na aljanna insha'an ƙagowa ai alhurul ain waɗannan ƴan matan nan na aljanna masu masu kyawun idanuwa da kyawun siffa to mu mun ka kage su inji Allah madaukin sarki min gairi wiladatin ba tare da haihuwa ba a nan duniya ne zaka ga mutum za a haife shi ne inda ka cire annabi adamu alayhi salatu wassalamu da shi da hawa'u to zaka ga saura duk haihuwa su an kai amma shi aka halitta da ƙasa ita kuma aka ibi watan a wazatta shi annabi adamu aka halicce shi da ita amma kaga saura gaba ɗaya nan duniya haihuwa su an kai shi yasa kaji Allah yake gaya mana cewa alam nakhluqukum min ma'in mahinin kaga ma'ana yana magana mana cewa to kuma ko halittar ma da an kai ba wani abu ne mai daraja an ka dauka an kalice mu shi ba wasu ruwa ne wulakantacci wadanda ma najisa ne sun taba ka sai ka wanki da su an kai ku to kaga mutum yanzu yana toro ko yana nuna isa da cewa su shi shine to wato shine wa kaga shi ba shi ba komai ne shi ba yau wato saboda haka shi yasa don haka Allah yake gwada mana cewa da ai wasu wulakantaccen wanda ba komai ba an kada cimar shiya to saboda haka to shine ya zamo amma su na aljanna Allah sai kaga su an kai halitta su ne kawai an kai shine inna an sha'ana hunna insha'an faj'alnahunna kuma Allah ya ce sai muka sanya su abkaran sun ka zamo don ɗan mata ne gaba daya babu bajawala ciki ko kuma da za a ce wata tsoho mace ciki gaba ɗaya babu su duk 'yan mata ne gaba ɗaya shi ne abkara shi ne mun sanya su a zara sun zama dukkan su budurwaye ne 'yan mata kullama a ta hunna a zuwa hunna duk lokacin da mazajen sun ka zo masu wajaduhunna azala za su same su a matsayin yan mata din wala waja'a kuma sannan wai don ka su yan ma- matan su yi tunanin cewa to kuma kamar yanda yarinya take nan ne tana budurwa da ya zama tana jin ciwo a lokacin da wani zai sadu da ita to haka nan sai an ka ce a wala waja'a babu wannan ciwon kuma shi yasa sai da Aisha ta tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ah to manzo Allah kuma an kace urban atraban kuma an kace ko wani lokaci fa jannahu la abkanan ko yaushe suna matsayin mata sai ce a ke ko abin da kika tunani in babu ciwo jannan to ai shi ta kawo gudu dama to shine ah, wala waja'adin kenan uruban yace kuma sannan dukkan su mun sanya su sun zama masu soyayya ga mazan su shine uruban ba irin soyayya dun- nan duniya ba ta ƙarya ba an gane nan ta kace nan duniya ƙarya ta daya cikin ta ko don da kaga za ta iya gaggame kalmomi da yawa na kaza da kaza amma duk ba haka abin yake ba musamman dai in tana dan tunanin da ma yana da ɗan wasu abubuwa aljihu ne yawa kaga duk kalmomin da za a yi gwada mai za ta iya gwada mashi na tsananin soyayya ɗin kamar ta gasken amma ba zai gane ba sai an yi auren ta gano ashe dubula ce to sannan kaga sai ka isko an fara samun matsala da kuma shi yasa kaga a aurarrakin da aka yi na baya kaga an ɗan samun dan samun natsuwa saboda tun farko ba na ƙarya aka yi ba tun farko din kai tsaye ba ƙarya aka yi ba shi bai mata ƙarya ita mata mai ƙarya to yanzu yanzu kowa ƙarya ya kai da shi da ita ba wanda bai yi din saboda haka sai ka isko ƙarshe to dama duk abin da za a ginawa ga abin da aka nuhi kuma sai an ka isko abin ya saba ba da haka nan kada dole a samu matsala to ita ta aure shi da tunanin ai yana da tunda tana gani ya ya ya dauka wanka misali in ya haito tana tun- ashe bata san banda gosha ne sai kai ba yana sayan kayan naira zo ka ba an gani to shi tunda tunda ya wuce da haka ya kai don haka zai je ne da ke ya samu dai ya samu dan yadi ne ko shadda ta mai kyau da ya hulla ta mai kyau ya sawo to ita ko sai ta dauka kamar kudin ne available ibowa ne aka dai aka dan sawo din alhali ba da san ba haka ba yake ba kila ma ba maki wurin abinci ba na da hada da kanzo ciki mai yiwa komai na iya faruwa amma ba ta iya ganewa ga kuma da kurciya ta yi misali ya dan samu dan bai ne ko irin na zamani mai dan sa matsi da jiki da walƙiya ai ko ka gane ba kaga ai lahala ba ta gane ko to saboda haka to shi yasa kaga ita ko da za ta aure ne tunanin ta kai ai za ta isko kuɗi ne za ka ga abun da ranta ya kaso shi za a yi shi kuma zai iya daurewa kuma sai a ga koda da cin bashi ne da bugi-bugi duk abin da za a yi tashi tana son wani abu zai daure a ɗaya koya shi ɗin da wani anko ne wata waya na yana iya da- matsewa ya ga can iya, abin nan wa- waya sai wata ta kusan dubu ɗari ya miƙa mata kuma shi yana buƙatar naira dubu ishirin da dubu ne bai da suwa amma kamar yadda aka yi wani wai mahaifiya ta ce za ta je gidan inda ya kame da aure wurin wasu abubuwa ne za a kira ta wai amma ƙarshe ya ce to saboda haka sai dai a aro mata shadda mai kyau ta sanya sannan ta tafi. wai kanta ta kana ce mahaifiya ta ce da Allah ji wannan yana alawari kaga an samu matsala wai sai dai ta an ka an ka nemo mata auren yi shadda mai kyau ta sanya ta tafi can gidan sarka inda ka abu da auren to ka san tunan ne ka san ka san ba gina gaskiya wajen dashin warko kuma ta eh kuma yau da- kaji ka- kuma kaga wajen rasuwa kenan matsayin da dattijo ai bai kamata shi kuma a ce yayi haka ba kuma sai da ce a'a in ka gana sa shadda sai in ka zaka so mai ita da kudin ka ai kamata ta ce mai haka nan shikenan eh so ya kai ta tahi to ya sauka da shadda da kudi ne eh, sai da shadda ya kaso a tahi haka ne ya kamata ce mace amma kawai wata da an roƙo mata ta tahi shikenan kurum kaga ita ma ta daure makariyar to kaga abu ya lalace kenan to to kaga ita ma can ne ita ma in dai ba ya san wani abu ne sun ta kaga ita ma kaza ta mai kare ta gane mace mai ita da wani ce ta dauko wani muhimmin mutum ta ce ai da ta ce kaza kaza ta kawo mai abuwa da daban-daban na kare shi ma da shi kenan zo ya tafama karshe sai an yi aure ana gamawa cikin dan lokaci suka isko kuma da kowa ya gano kowa da an gane kowa shi kenan sai dai kawai ga da an samu fara musamman matsala to kaga soyayya tun farko za a gina ta amma ba ta gaskiya ba to su waɗannan ta soyayya ta gaskiya ce wasu kalmomin kai da jin wani da suka wani na soyayya kai kasan ƙarya ce ba da gaskiya kai ba wasu kalaman na na soyayya kai kasan ba gal- ba na gaskiya bane ba ba sai an faɗa maka ba kai kasan na ƙarya ne to amma suna aljannan nasun mai kyau din ne suke su shi yasa ya ce uruban masu soyayya mazun su ne soyayya kuma ta gaskiya ta tsakani da Allah shine bi zammin ra'i da yamma wannan ra'un din zamma a ce uruban wasu ku ne ha kuma ana yamma ta dauri a ce urban amma ra'un din dauri urban a jam'u aru yace wa hiya almutahabbibatu ila zawjiha ita ce matar da take mai soyayya ga mijinta ishqan lahu saboda tsananin shauƙin ta da soyayya ta gare shi din kuma su ƴan matan na aljanna atraban dukkan su tsara juna ne jam'u tiribin jam'i ne na tirib ma'ana shine ay mustawiyatin fi sinni wanda suke daidai a shekaru wato ma'ana wai ba wata tsuhima ko wata ba wata tsuhima wata aljanna din duk matan gaba da shekarun su duk daya sabanin nan duniya misali kaga ai bai yiwa ce kana da mata amma duk shekarun su guda ba zai yi ba dole ne wasu wasu shekaru ciki amma suna aljannan in an ce aljanna ko da tare da nanan duniya mutum ya ce tare da suwa to karshe dai yanda zai faru za a canza su ne kamar da muka yi bayani lokacin baya za a canza shekarunsu da siffar jikinsu da komai za a canza sannan shekarun nasu za a dawo masu da su daidai yawa daya kuma dukkan su matsayin 'yan mata kuma gaba ɗaya babu wanda za a cewa ba ba ko da tana ganin ta tsuwa sai an bai da ta yarinya din kamar yadda muka yi bayanin wannan matar da watan har ita a wannan tsohon ta zo wurin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama tana cewa ya roƙa mata Allah ya sa ta aljanna yace mata ai tsohuwa ba ta shiga aljanna da yake manzo Allah sallama saboda hali irin nashi wato ka san yana da dabi'u masu kyau sallallahu alaihi wasallama wai ga ka dauka don matsayin nashi da girma ne kuma haka yake daura fuska bai wasa da mutane ba haka yake ba kai kana ganin kai kai ne wani kai saboda kai kai kare kai magana da mutane ko da ta yawa dariya da wasa da kana ganin kai ka wuce nan wannan kuskure ne manzo Allah sallama wanda yake kowa yana ɗaya wasa da dariya da shi da sahabban shi dukkan su da yara da manya duk yana yi ba abin ga duk ya sha irin wannan wata rana wani ya taba zuwa ce mai manzo Allah to ni ina so in tayi wurin jihadi a samu mani taguwar da zan hau ni ma in tayi in tayi wurin jihadi sai ce to yanzu dai kam gaskiya babu taguwar da za a baka sai dai dan taguwa in kana so ce to manzo Allah dan taguwa za ya dauke ni tun da dan karmi ne misali ai bai imai shi wanzu Allah ce ah to kai ka taba ganin taguwar da ba ka taba ganin taguwar da kuma ba ba mace ta yi shi ba ai dan taguwa ne kuma girma da gugu to ka gani to irin wannan misali haka ne to shi ne haka irin wannan tsohot ta ce to sai ce to akwai tsohuwa ba da shiga aljanna to ko ita ko ta je masu rabon aljanna ga sun ce ba ta shiga ai kaga akwai hadari sai ta kama kuka da sai manzo Allah ce a to tsaya ki jiya ai abin da nake nuhi ba ki shiga aljanna kina tsohuwa hakan ga sai an dawo da ke kina yarinya budurwa sannan zaki shiga aljanna shi ne kaga ai shikenan da ai sai kuma murna kuma ta dawo tana jin dadi da dadi to saboda haka kaga shine aka ce atraban din shi yasa ka ji shi shan wani wa kawa'iba atraba ai san da ce wa kawa'iba kalmar ka'ib tana ishara zuwa ga abinda yake mai dan tudu haka kuma ya dan da'ira ya zagaye haka kawai ai shi saka aka cewa ka'aba ne ina masu karatu da yara kafar larabar ina ka'aba ne kuma alka'aba ne idanun sa wadannan ka'abu ai shi saka ce mashi ka'ab ai za ka sun dan tuli su idanun sa ko sun dai kuma dan zagaye haka to shi saka aka ce wa kawaiba yan mata wanda suke dukkan su budurayi ne nonon su bai fadi ba shine ma na kawaib din a tiraban kuma dukkan su tsarin juna wanda babu wanda ya tsohe mota a shekaru to saboda haka to shine a nan yake cewa din watan dukkan su gaba ɗaya uruban suna matsayin masu soyayya ga mazan su a tiraban kuma duk tsarin juna ne babu wanda ta tsohe wani a cikin su da shekaru Allah ya ce to kuma duk waɗanga abubuwan da an kai ta zanawa da an ka ambata tun daga waccan itatuwan nan na magariya da itatun da sauran kayan marmari din nan da shimfidun nan da ruwan da an ka ambata din nan ne da su matan nan gaba daya sai ce li ashabil yamini duk an yi tanade su ne saboda masu littafin nan masu takardar hannun dama Allah ya sa mu cikin su saboda ka waɗanda sun kai aiki na kwarewa amma man utu kitabahu bi yaminihi din nan fa sawfa yuhasabu hisaban yasira din nan to shine Allah ya ce to suwa su ne adda wannan takarda din su ne an ka tana zama duk waɗanga abubuwan baki daya to shine li ashabi lamin to shine yace silatu an sha'ana hunna sila ce ta an sha'ana hunna au ja'alna hunna sai yace kuma sannan su waɗancan ashabu lamin ne yace wahu musullatun min al-awwalina su waɗansu jama'a ne daga cikin jama'a farko wasullatun min al-akhirina da kuma wasu jama'a daga cikin na ƙarshe ayat da nufa kenan wanda sahabbai da aka saukar da sunnatu min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin suka ce to aiko akwai matsala an ce sunnatu min jama'a daga mutanen farko kaga al'ummomin da sun kauce kenan ba al'umma manzo Allah kenan ba su kuma al'umma manzo Allah sai an ka ce wa qalilun min al-akhirin sun ka ce to kaga mu yan kadan ne kenan ciki to kaga su suna ganin cewa to kuma ai kamata a ce mu muna da yawa to sannan daga aka saukar da waga ayat sannan su sun gaji daɗi sun kai ta murna to an ce su ma wasu latumin su ma jama'a ne masu yawa din to kaga kenan mu ma mu insha Allah muna ciki bi idnillahi ta Allah ya tabbatar da haka din shine sullatu min alawalina wa qalil wa sullatu min alakhirina da kuma wasu jama'a daga cikin mutanen farko to su ne waɗannan ashabul yamin din dan an ga ce sullatu min alawalina kaga in muna in ana magana ga ita wannan al'umma ita kadai ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga zai dauko sahabbai kenan tabi'ai tabi'u tabi'ina sannan a gangaro har zuwa gare mu kaga su waɗancan su ne sullatu min alawalina kenan wasu latu min al'akhiri da kaga mu da mun kabi yanzu daga baya ko yawa to kuma duk da kin mu dai insha Allah dai ba yan baya bane yan gaba ne Allah ya da tunda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana faɗa cewa watan akwai waɗansu al'umma min ashaddi ummati li hum hubban qaumun yace yakunu na ba'di yawaddu ahaduhum law faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani yace akwai wasu mutane nan da za a yi su bayan na wuce masu tsananin soyayya gare ni kuma yace kowanne ɗaya daga cikin su yana gurin inda zai rasa da dukiya ta gaba daya da iyalai ne don ɗaya ya gane ni ko da so guda ne yana yadda amma ce bayan ya wuce za a yi shi kaga daga baya kenan ko yawa to ga kaga mun fito da bayan insha Allah mu ne to kuma kaga ai kaga mutum ma yana aidi baya gani to suwa ne ka irin wannan hidimar duk saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma a ce sun cika so annabi yayi yawa ai kaga sai ka gane alama kai tana kamar kiba inji ba haushi to ka gani to saboda haka insha Allah shi ne wannan sulusu min wasu sulusu min al-akhirin kenan to sannan wannan shine abin da ubangiji madaukin sarki ya karanta mana dangane da su waɗannan mutane da aljanna muna fatan Allah ya tabbatar da mu a cikin su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma da ma al'arata alqur'ani a duk lokacin da aka ambaci watan ayoyi da suke magana ga ni'imomi to zaka kuma an kawo ayoyi da suka magana akan azaba in kuma na azaban ne an ka fara ambato su ma sai ka ga an kawo waɗanda suke magana akan ni'ima din saboda su sahabbai tsoron Allah da yake da su da suke da shiya da an kawo ayoyi da suke magana kan azabar wuta da mi da mi to duk sai su rikici gaba daya sai hankalin su ya tashi to sai an saukar da ayoyi da suka magana akan rahama sannan sai su dan samu su dan dawo hankalin su ya dawo gare su saboda karfin imani sabana yanzu mutum sai an yi an gaba gaba ɗaya da an tashi kina ya aji to Allah ya sa mu gyara to shine ayoyin gaba suke cewa
wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
ubangiji madaukin sarki ya ci gaba da bayani akan su kuma waɗanda suke a masu littafi a hannun hagu Allah ya kare mu daga gare su yace wa ashabu shimali sannan akwai waɗanda suke su kuma masu littafin nan a hannun hagu ma'ana takaddun su da za a ba su a hannun su na hagu shine a wa ashabu shimali sai ce ma ashabu shimali ko ka san ko suwa ne masu takaddun a hannun hagu ma'ana su kuma kaskantarwa ne ga lamarin nasu din ma'ana wai ko ko ka san munin halin da suke ciki ne waɗannan mutanen masu wannan takaddun nasu a hannun hagun to Allah ya kiyaye mu yace to su waɗannan fisa mumin suna cikin tsananin zafi wato shine rihin haratin wani irin iska mai tsananin zafi minan nare na wuta tamfuzu fil masami wanda yake tana shiga a cikin jikunkunnan su ita kure jikin su gaba daya wai ma'ana wani tururi ne na zafi wanda yana tashi yana shiga duk cikin jikinsu gaba ɗaya ƙude jikin nasu gaba ɗaya yana gari masu jiki baki ɗaya to shi ne ya ce kuma sannan shi wannan ɗin ya ce wa hamimin bayan wannan kuma da tafasashin ruwan zafi shi ne ma'in shadidil halarati ruwa mai tsananin zafi wato ma'ana shi ne ga shi zafin da kai ne wato shi yasa ana cewa almasam ya so kuma kamar irin abin da ne shi ma duk yana kamar irin an san gidan biredi wannan ya sunan ɗakin na gidan biredi da hausa tanda biredi ko to ai kaga in ta kula ai kaga daki ne ba taga kowa ɗaya ce kurin kowa ita baka taka taga take ko ita kaɗai alama ce sannan kaga guma guma ita tuwa ne za a sanya wa ciki sannan a kunna masu wuta to ko da a ce wutar ta gama ci gaba ɗaya an gama don an kwashe garwa sun ɗai ɗakin shi kaɗai ya ka ji shi subhanallahi to wai tururin an ka ce haka yake gare su wadda kasan irin wannan na ɗakin na tanda ta gidan biriji ɗin to Allah ya kiyaye mu ah to shine wato shine ah yake magana akan cewa watan ah wato shine yake magana akan cewa fi samumin suna a cikin waɗannan tafasashin ruwa na ainihin watan suna cikin wannan tsananin zafi shine rihin iska wanda yake haratin mai tsananin zafi minan nari na wuta tamfuzu fil masami kinan wa hamimin da tafasashin ruwan zafi sannan sai Allah ce ma'in shine ruwa wanda suke shadidil hararati masu tsananin zafi sannan ya ce wazillin bayan wannan kuma sannan suna da watan wata inuwa amma fa inuwar min ya hamumin wadda take ta watan hayaki mai tsananin mai baki shine ma'ana ta bakin hayaki kenan shine wazillin da da inuwa min ya hamumin ta bakin hayaki shine dukanin shadidin shadidi sawadi hayaki mai tsananin duhu da baki wanda labaridin shi wannan hayakin babu sanyi a cikin shi wannan inuwa din ai ka san inuwa in ka shiga kaga abin da ka bukata ai ka dan ji sanyi gare ta ko to sai ce ita wannan innuwar da ake magana din to ba wa innuwa ce ta rahama ba a innuwa ce wadda yake labaridin babu sanyi gare ta ka gairihi kamar wani ta mina zilali na innuwoyi sannan wala karimin kuma ba ta da kyan gani shine hasanil manzari ba ta da wurin kallo mai kyau saboda muninta ta bakin hayaki ne ai ko da yanzu an ka ce misali yanzu hayaki irin na wata gobara mai karfi inda za a ce kuma kila ko akwai harkar mai wurin ko gasko na misali kaga hayaki wanda za ka gane shi misali bakin irin yayi wata innuwa to balle wancan din wanda ko can dama na azaba ne Allah ya kiyaye mu to shine labarin wala karimin kinan Allah ya ce duk abin da yasa an kai musu haka innahum haqiqa saboda cewa su kanu sun kasance qabla zalika kamin wannan abin da ya faru da suwa sun kasance fi duniya a can duniya mutrafina su yan gata ne suwa mutana amina suna cikin ni'ima la yata'abuna fi da'ati ba su gajiyar da kasorin bauta ma Allah biyayya ga Allah saboda haka su za su yi abin da sun ga dama abin da ransu ya kaso na jin dadin rayuwarsu shine kawai a gaban su to wannan shi ya ja musu haka din wanda an sanya dama dai wato imani da Allah maɗaukin sarki da bauta mashi to shine abun da mutum zai yi ya samu fita daga wannan abin da Allah yake faɗa kuma duk shine dalilin saukar da alƙur'anin nan shine dalilin aiko duk manzannin da an ka aiko gaba ɗayan su wannan dama shine dalilin yasa an ka aiko su gaba ɗayan su dukkan su ya zamo an yadda da Allah madaukin sarki kuma a bauta mashi din sannan kuma duk abin da ya dace mutum yayi a yi shi din na kyautata wani alkhairi kenan to wannan shine amma sai sun ka zama su kuma nan sun bai duniya ita ko duniya da ma ka san wani bai giya gare ta don kamar giya ce ita da ma zaka ganin wani in ya same ta sai ta ebe shi giyar sai ya afka shi kenan sai ya fada mummunan wuri sannan karshe ba mai hita kuma kila tunda misali mutum riga auka saboda saboda giya ko ta kudi ce ko ta mulki ce ko ta wata alfarma da isa to kuma ya zo yana cin mutuncin mutane da kaskanta mutane da wulakanta mutane da abubuwa da marasa kyawu to ƙarshe ai ka gado abin da zai faru na farko dai gashi haƙoƙa ne al'umma in yanzu Allah ya kawo mishi mutuwa ta da waɗannan haƙoƙa na mutane to ya zai lahira wani bai yahe ma wani don an ta lahira ko tsakanin uwaye da ɗaya ba magana wani ya ce yana tunanin an riga an ta lahira a yahi don nan ba ma bai son koya game da kowa miji bai so ya game da mata sai mata ba da su da game da mijin da bai so ya game da uba da uban bai so ya game da ba mai so ya game da kowa nan shi yasa kaje ci yawma yatirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yace li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa kawai ta kai da kur to kaga ashe abinda haka nan to sai mutu ya zo giya ta wani abun duniya ta ɗauke shi ya yi waɗanda abubuwan ya cuci wancan ya zalunci wancan ya ci mutuncin wancan ya ma wancan ƙarya ya ma wancan ƙarya to yace lahira ya zai da su ba kuma lahira ba kuɗi balle ya ce a masu kuɗin ciya biya ko babu ba kuɗin balle a yi wannan sai dai in yana da lada idan su zaɓi ba a biya mashi da ba su sukan da isa in ma bata isa ba kuma ƙarshe duk waɗanda ba su samu ba sai a ebo zunubi su daidai wannan abin da masu na cuta da zaluncin sai a mayan mai shi kuma to Allah ya kiyaye mu to kaga sai zamo gatancin wani bi ba kowa ne ka cin jaraba na wannan gatancin ya same shi ba to sai zamo sunan ne nan ni'imar da Allah ya ba su na gatancin na duniyar sai ta rude su sai ya zama tunda in ka diba da yawa za ka gani waɗanda wannan giyar kuɗi ko ta mulki sai ta ebe su din ta kai su ga yin irin waɗannan abubuwan tunda yanzu ƙaro da shi ma don me kai shi da kuɗi shi ma da ya ta amfani sun ƙara halaka da shi masu al'amarin tunda kaga domin shakar ta kisa shirshi da annabi musa irin abin da ya yi makircin da shirya ma annabi musa don ya ɓata mai suna a mutanen gari kowa ya ɗaukai mutumin banza mara mutunci a shi shi abubuwa da marasa kyawu ya shirya mashi ta hanyar wasu karuwa wata karuwa kuma ya yi jinga ya ce zai ba su siya gwara ta zinari subhanallah tiya guda ta zinari ko ɗaya da hannunka an ka baka na zinari a agan an tahi to wallahi kwano guda su fito da kudi kaga kudi ne sun gaja shi saboda yana gani yana da isa wai biya za a yi shi da gaye da kudi mai karhin wadata hakan ga duk duniya an san kowa ne da shiya amma a ce an ganin kin daraja da kima annabi Musa hayi da shiya wai kaje fa an ganin kima annabi Musa da daraja ta in ya hodi an hije magana ta kawai kaje karin da babu damar ta shi shikenan sai gaba da ya amfani da damar da yake da su din don ya kare annabi Musa karshe kaga sai ga shi ba karewa ya ba shi yago shi an wuce karewa kaga sai ga shi gaba ɗaya halaka gaba ɗaya to saboda haka kaga ashe wannan ni'imar su fir'auna shi ma duk kaga haka ne jin giyan mulki da isa ba kaga har gori kawai ne musa ko alhamdu rabbika fina walidan wala bitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina duka gashi ne ta ga annabi musa abuwa dai na ganin dama ga sunan dai na isa kai yana ganin cewa shi ma alutu malakum min ilahin gari shi bai masa akwai wani Allah ya bashi ba ka gani yana cewa ma ana rabbukum al-a'la to duk kaga wannan giyar ta ja shi kwarai da gaske ni'imar ta jin duniya ta ja shi da yawa to mutane da yawa gaskiya giyar ta ni'imar ta duniya tana jan su ta sa su manci da Allah shi yasa shehu Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam yace ai ba komai aka ce magudun duniya ba wai ga duniya ta samu amma ba ta sa kuma kan manci da aikin Allah ba ba aikin Allah ba to shi a gudun duniya yace amma to yanzu farko ba kada ba kada abu kudin ne kana gudun su to ai ba kada abu to ai za ka kana kana gudu ai ba gane kana gudun duniya tun da tawar ko ba kare kudin balle ko a gane balle a gane kana gudun to amma zama ga su din amma ba sa kammanci da Allah ba wannan shi a gudun duniya don haka ka sa riga mai tsada ka hawa mota mai tsada ka yi duk abin da gara mai tsada amma ko ba shigar da sun ka sa kammanci hanyar Allah din ba to shi aka ce gudun duniya to amma shi ko wanda ya bari sun ka shagaltar da shi ya yammanci da hanyar Allah to wannan shi ne ba wanda ba mai gudun duniya din ba to muna fatan Allah ya samu dace Allah mana jagora to shine yace saboda haka su waɗannan sun kasance din watan mutulafi na yan gata ne a nan duniya sun ki imani da Allah balle su yi sallah da sauran abubuwa wata wani da ma yana cewa kotun za ta mai su ma salakahum fi saqala qalu lam nakum minal musallina wa lam nakun nud'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidina saboda haka ai ba su yi sallah ba kaga shi da wanda maza gari kuma da wanda da cewa ai shi ya wuce sallah akwai hadari su ma kansu kaji da an tai abin da yasa aka shiga wata rashin sallah din to kaga shi magana mutai wuce sallah kaga bata taso ba inda ana wuce sallah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa girma ai da shi ne wuce sallah inda ana wuce ta yawwa sannan duk ba a taba jin tarihi wani babban shehin malami babba mai daraja kuma a ce wai ya wuce sallah yanzu shi ya ba sallah ko da ba duniya ba sallah ba ba taba yi ne ba in ko ka ji haka na to sai dai shi dani ba ko annabi ba ko malami mutumin kirki ba to Allah ya kare mu to shine sannan ubangiji madauki zai ce wakanu kuma sun kasance yusirruna suna ci gaba da nacewa da dagewa alal hinsil azimi bisa ga aikata manya manyan zunubai shine azzambi zunubi al azimi wanda yake mai girma ai ashirka shine bauta ma wani Allah sun ci gaba da bautar wasu abubuwa da ba Allah ba to wannan shi ta ja musu an ka musu wannan azaba Allah ya kiyaye mu to sannan sai ubangiji madauki sarki ya ce
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
Ubangiji maɗaukin sarki ya ci gaba da bayani ya ce wakanu sun kasance ya ƙulu da wai suna cewa yanzu a iza mitina yanzu idan mun ka mutu wakunna turaban mun ka zamo ƙasa wa izaman da kasusuwa shi yanzu a inna yanzu mu la mab'uthuna za a tayar da muwa wai shine nan duk Allah yana faɗin halayen nasu wani cewa na farko dai gashi ya faɗa cewa watan a sun kasance yan gata ne sunan ne ba su bota ma Allah sannan ma suna maki wata shari'a nan suna cewa wai suya za a yi ma a ce za a yi wata shari'a yanzu bayan sun mutu sun rujuddige sun zama ƙasa da ƙashi kuma sannan a ce wai za a tashe su shine a tunaninsu shi yasa wani aya ke cewa qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum watan ko da karhe za ku zama su zama sai an tashi su din to da haka to shine watan a suke cewa da haka duk abin da annan ya za a ce an tayar da su suna mamaki yanzu har da uwayensu na farko tun can da da da duk za a tashe su su suna maki waya za a wai sai sun kamance da wanda ya halicci halitta ta farko fa shi wanda zai kara maimaita halittar nan fa ba Allah madaukakin sarki ba ko mutum da ka halitta ka kera abu in ya zama yanzu ya iya kera abu kuma a ce yanzu ya kara kera kuma wani sabo kuma ya gagare shi yanzu misali kamar tela mai dinkin tela misali wanda lahil masal la'ala amma yanzu kamar tela misali wanda ya ka dinkin tela kuma kwararre ya saba ɗunka riguna kala-kala cikin rigunan da ya saba ɗunka kuma sai ka zo mai da wata kala sai ka zo ka ce mai kana so ya ɗunka ma irin riga wani wadda ya ɗunka ma wani wai sai ka ce kuma bai ya ɗunka ta wani aka sai a kawo ka kuma shi ya ɗunka ta wa kuma kai ka zo irin da ka so ya ɗunka maka wai amma kuma kana ganin cewa kai bai ya ne ka ga aka shirme kenan to Allah madauki shi wai halitta halitta ka gaba ɗaya bai gani ga kowa ba shi yasa kaje kusa badi'u samawati wal ardi shi in kaje badi'u wai wanda ya kago bai taba gani ga kowa ba kai kira sai da ka gani ka dan sashi ka saci fasaha wani sannan kai wani abu misali to shi Allah madauki zaki bai gani ga kowa ba ya kage duk halitta da aka gani gaba ɗayan su to yanzu kuma ya za a yi a ce don sun mutu wai kuma bai ita da irin su kuma ya tashe su shi yasa ya ce bala qadirina ala annu sawai banana yace ko zane zane gane ya tsuye duk sai an mai da shi wanda yake yadda ka san naka yake yanzu din ai wannan ganin kanana kanana ba mai ba zane zane daga ganin kanana kanana ga yadda duk suke na hannun mutum haka nan za a ci shi su ba ba bambanci yadda ka san shi din dai ne da yanzu din an ka ce tashi ta wuri yanzu din haka zai tashi to wanda za a yi haka kuma shi za a ce an zama kasa da kashi wai ba za a iya an abin nan din tayar shi ba shi yanzu na ganin cewa ai su azaban na a ce wai za a yi azaban wuta ya mutu kaza kaza kaza har ake cewa ana bada ya kai wani ya zo wani sai na ali yana tambaye shi ya dauko mashi radiyallahu anhu ya dauko mashi kashi ya zo mai da shi yana cewa zuwan kashin zaka cewa na abuwai ana ta ana mai azaba na wani ne can kuma kashi ne na wani can da ya mutu cikin kawar irin su wai yanzu ya ce wai za a mai azaba to yanzu gashi ya dauko shi bai ji zahin wuta bai ya wuta take watun da mutu kahiri ka gane ya an kai bai ji zai mutu bai zuga tana tashi subhanallah subhanallah to shine sai ce a to babu damuwa yace yanzu bari sai in baka amsa yace amma tare da kai ma zamu yi aikin gano amsa sai ya samu duwatsuna guda biyu yace samu duwatsuna guda biyu samu dutse guda biyu shi mutum ya samu dutse guda biyu da ya samu sai ya ce mashi to yanzu abin da za a yi ka buga su haka kamar kyastawa haka sai ya buga kamar kyausa ai wuta za ta shigo don in ka gama da watsuna ka buga ai kaga wata wuta na tashi sai ce yanzu mi ka gani sai ce wuta ta gani za ta shi sai ce to sanda ka dauko dutsen kaji zahin wutar ciki ya ce ai ce to shi ma yana yana ci da wuta kai ne baka jin nata din yadda ka dauko wanga dutsen baka ji zahin ga wuta nan ciki ne amma baka ji ta ba to shi ma ta yana yana ci da wuta kai ne baka jin ta din subhanallah to ai ko an sa ta an sugo yawa to shikenan to saboda haka kaga ashe kenan wato su suna mamaki ya za a ce a tashe su ya za a ce wai a sa a yi mutu azaba da wuta a lahira kaza kaza da sauransu to shine Allah ya ce ai duk za a yi wannan ne to shine ce fil hamza ce ni a cikin waɗannan alhamza guda biyu fil mawdi aini da sun ka zo a cikin waɗannan wuraren guda biyu wato ai kaga wuraren guda biyu ne a iza mitina da kuma wannan ne a inna to shine kiran fil mawdi aini to in an tashi za a iya amfani su a tahqiqu a tabbatar da su a ce a iza din kamar yadda na faɗi misali a iza mitina sannan ka ce kuma a inna lama ƙosun sannan wata silo sani ya ce kuma kana iya wata yin tasiri na wannan sai ka ce a iza mitina da a inna an kula sannan wai da khalu alifin bai na huma kuma kana isa alif tsakaninsu sai ka ce a iza mitina ko a inna ko kuma ka ce a inna hankula ko aiza to shine ma'ana din wata da shigar da alif tsakanin su din adal waje hayin ta fuskoki guda biyu suka ce shin aw aba'un al-awwaluna hadda muta hadda uwayen mu na farko duk da su za ta wa kaji kuma wasu sun ji wai yanzu misali duk an ji ba wan gadi yanzu sun hadda wadancan tun da farko din da an kai shi hadda su za ta yawa wasu sun ga sun dade da wucewa ai kakannin su da uwayen kakannin su din a yanzu hadda su za ta yawa to shi ne a amanar awaluna shahadar uwayenmu na farko duk za a tayar da su su ma bai fata hilwawi da yaba waɗin wasali sama awa awa a ba wani awali sai ce lil adafi matsayin adafi ne aka yi kawo shi haka ɗin alhamzatu ita kuma na alhamzatu ɗin aka ce a lil istifam ta tambaya ce a shin wai wa a ba wana da uwayenmu ɗan kula matsayin tambaya take istifam ce sannan wa huwa fi zalika yace shi haka yake hukunci yake a cikin wagadin wa fi ma qablahu da kuma abun da yake watan a gabanin shi ne shi kuma wai ma'ana shi ne nufin ya ga ma cewa duka hukuncin nasu duk ɗaya ne wannan bayanin da ya maka din na na cewa watan a a بفتح الواو لا في او ابا من الاولون ان قلنا الاولين ولكن لم يجوا الى ما يقت معلومين ثم انكم ايها الضالون wannan can duk da ke gaba da shine kace maka to dukan su hukuncin duka haka abun yake duka ɗaya ne wato shine wasu ma qablahu shine da yake cewa idza mitna din nan da kuma a inna lama qusuna su ne mun kai ko kaga su ne a kamin wangan din wanda mun kai yanzu din na cewa awa aba'un al-awwalun din to shine yace wa fi ma qawluhu lil istibad suna yin wannan ne wannan saboda nisan tadda yiwu abun wasu na ganin kai abun yayi nisa ba yiwuwa kai suna cewa ma hayata hayata kum matu aduna kai abun da yayi nisan ta ba yiwuwa a ce mutane sun mutu shekaru a ruwa kuma tashe su suna ganin abun bai to shine lil istibad wa fi qiratin bi sukuni al wawi a wata kira ana mai wawan din dauri a ce au abauna farmakin awa abauna din shi ma dai adafan bi au sai zama tsayan an yi adafi da wannan au din shi ma kasa yana cikin haruffan na adafi din wal ma'dufu alaihi abinda an kai adafin akan shine mahallu inna wasmuha a wurin inda da sunanta to shine an kai shine watan mahallin nashi na adafi din sai ce to kulka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innal awwalina lalle mutanen farko wal akhirina da na karshe gaba ɗayan su wai kar su dauka uwayen su da kakannin su ba su kadai ba duk mutanen duniya tun na farkon gaba ɗaya to shine na farko wal akhin da nan karshe da za a yi wanda da gare shi ba ƙara haihuwa kowa sai tashi alkiyama to lamajmu'u na dukkan su gaba ɗaya za a tara su ila miqati zuwa ga wani wuri shine wani lokaci na wani wuri shine da wakatin ga wani lokaci wanda yake yaumin na wani ne ma'lumin sananne shine ay yaumil qiyamah shine yana alqiyama wai ma'ana su bar tunanin uwayen su da kakannin su a'a tun daga annabi adamu daga su ne halitta farko cikin nan duniya a da adam din gaba ɗayan su yace to tun daga can za a dauko kowa sai an tashi shi gaba ki daya da haka magana su yi tunanin wa'yan uwayensu su ma aji wannan labarin ba ita bace an wuce wannan to shi ne ila mai hukuntun ma'alum sannan sai allah maɗauki suke ce summa sannan
summa innakum ayyuhad dallunal mukaththibun لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين
ah saboda haka shi yasa sai suka zamo su suna ta wannan ne ya tambayoyin amma da duk matsayin istifhami ne tambaya ce suka yi amma kuma su suna gana abin bayyuwa din ne shi yasa kaji suna ta yi wancan din na cewa din a iza mitina wa kunna turab a iza mitina wa iza a iza mitina wa kunna turaban wa izaman din da kuma a'in na duk waɗannan a'a din gaba da dunna istifhami ne da irin wannan shi din kai ne na awa a ba wa din tambayar ne fa har da uwayen nan namu na farko duk da su wasu ma to shi zaka ji ce baka istifhami din wa huwa fi zalika wa fi ma qablahu din dukkan su dunna istifhami na tambaya ne gaba ɗayan su to sannan sai ubangiji madaukin sarki yace summa to sannan innakum ku ayyuha dalluna almukaththibuna ya ku waɗannan batattu masu ƙaryatawa to ku sani la'akiluna yace za ku ci min shajarin min zaqumin daga bishiyar nan itaciyar nan ta zaqum bayanul shajari bayani ne wannan itaciya din wato shine abincin nasu shi zaqum din wani itaciya ce a cikin wutar wadda take watan abincin in sun ka ci shi shi kai ne din yana kakkace in cikin su ne shi zaqum din shi kai ne dukkan cikin nasu gaba ɗaya yana yanke su ne a cikin ciki din shi ne kuma matsayin abincin da sun nemi abinci za a kawo musu shi yadda to Allah ya kiyaye mu to shi ne la'akinu mishirin min zaƙum za ku ci wannan ita ta zaƙun kuma famali'una min halbuɗun za ku cika cikan nan ku da ita mina shiri da wannan wata cin yadin za ku ci ta sai kun koshi bayan kuma kun ci ta fasharibuna alaihi za ku sha abun sha akan wannan zakuni mana wai bayan kun ci zakum din to kuma za ku sha abun sha ba fa abun sha ne na ruwa masu daɗi irin na aljanna ba su kuma na wata musibar ne su ma ai da ma ya faɗa mana cewa kuma hamimi ko tafasashin ruwan zahi kuma tafasa kaga ko dai irin na wutar duniya ce tawashewar ruwa na wutar duniya su kadai sun isa masiba su ma saboda kaga su ma duk abin da wata ta kai su ma suna yi da su yi wannan tawashewar duk abin da wata kai su ma suna yi ne don toyewa ta kai ta ko to su ma suna yin toyewa ce to don haka balle tafashewa kuma irin ta wutar lahira Allah kiyaye mu to shine yace da haka za su sha abun sha ai azzaqum din ma'ana wannan zaqum da almakul wanda sun ga ci to bayan shi za su sha min alhamimi daga tafasashin ruwan zahi fasharibuna za su za su sha shurba irin shan alhimi watan raƙumi mai ciwon kishirwa shine nan shurba bi fatahi shini da yama shinin din wasali sama ana cewa sharbal him ana mai wasali sama wadan mai kuma ana mashi ruhu a ce shurbal him din masdaru yace masdari ne alhim shine alibil raqumi alidash wanda yake da ciwon watan ciwon kisa wata rashin lafiya take kama su raquma din wanda gaba ɗaya ba su koshi da ruwa to irin wannan to shi da an ka ce wai irin wannan kalar shan ruwan za su ma waɗannan ruwan kuma daga suna musiba kuma ruwan Allah kiyaye mu to shine watan jam'u haiman jam'i ne na haiman lizzakari ana faɗin shine ga namijin raƙumi haiman wanda adda wannan rashin lafiya ta wannan shan ruwa din ciwon shan ruwa din to shine ake cewa haiman sannan lil untha wa haima jam'i na haima ita kuma haima lil untha mace raƙuma mace ita ake cewa haima mai wannan matsala din to shi ne ya ce ka adashan kamar adashan kaga mai jin kishiwa namiji shi ne adashan wa adasha da adasha kaga mace ciki na mai jin kishiwa ke na adasha to shi ne yake baka matan ma'anar kalmomin to shi ne ce haza to wannan fa nuzuluhum shi ne masaukinsu ma'u'idda lahum abinda an ka tanada gare su yau madini ranar alkiyama din to shi ne abinda an ka tanada masu to Allah ya kare bari wannan kaga na asalin kalmar nuzulu ana faɗi ne ne amma ga wanda irin bako misali ya zo sai ka karrama shi ka tanado mashi abinci da abubuwa dai wanda ya kamata na kulawa da shi ya shi ne nuzul ɗin to amma kuma sai an kai masu amfani da shi haka an ka ce masu kuma haza nuzulhum kuma su ga ya kaga ba cikin jin daɗi da suke ba aka ce don da ne an kai musu haka ɗin to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu daga wannan Allah ya ba mu iko ta aikata ayyuka na alkhairi kuma ya gafarta mana dukkanin zunuban mu baki daya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yake lokaci yayi za mu tsaya nan sai mun dawo insha Allah muna fatan Allah mana jagora abu da makaranta dai Allah ya ba mu lada tai kurakuran mu kuma Allah ya yafi mana ya fahimtar da mu dai ba mu iko gyarawa dukkanin masu ba da gudunmuwa wajen tafiyar da wannan aiki na wannan karatu tun daga sayan man fetur da sauran abubuwan da ake gudanarwa a cikin wannan karatu muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya duka dukan masu neman addu'a kan bukatun su daban-daban Allah san bukatun ku Allah biya musu alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ya mana jagoranci na'am na'am to alhamdulillah na'am
Thank you.
alhamdulillah to Allah ya saka kowa Allah ya saka da kai dukkanin wanda suka bada gudunmuwa da sarkokin su baki daya to Allah ya san kowa da wanda anka ambata da wanda ba ambata ba dukkan su dai Allah ya sani muna fatan Allah ya biya mu da kowa bukatun alkhairi Allah kuma ya ba mu dukkan alkhairin da cikin wannan wata don alfaran manzo Allah sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين الحمد لله